الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب قدوم الأشعريين باب وتزوى الأشعرية وقوم الله صلى الله عليه وسلم وأهل اليمن وتمتع من اليمن وقت اللي تتبقى قوم صلى الله عليه وسلم lokacin da suka zo wato shi abu musa abu musa al-ash'ari ya rubuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ahli yaman da mutane yawa kala abu musa abu musa wato ya faɗa annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa humminni su dai daga gare ni suke wa ana minhum ni kuma daga gare su nake shi abu musa dama abu musa abu musa al-ash'ari yake cewa abu musa al'ashari babban sahabi ne na maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da wato matsayi a ina jin mun ta faɗar irin matakan da yi kuma amintacce ne yana daga cikin amintattu na sahabbai lokacin da sayyidina Umar ya zama amirul mu'minin yana daga cikin abin da ya masa ya masa gwamna a Sham da ya masa gwamna a sham a su 'ya'yan sai na umar sai suka kai ziyara a sham wani abu ya kai suka je sai suka je suka sauka a wajen suka gama abin da suka gama za su gida su sai ya ce da su kun ga ku ne ayan amirul muminin kuma kun zo kun same ni a nan ya kamata a ce ina da wani abu da zan muku hidima ni ba da komai da zan iya ba ku don magana gwamna a lokacin baban gwamna ne wai na jiha ba gwamna ne wato shugaban kasa ne sai a ce da shi gwamna an ce sham to sham ta haɗa ƙasashe da yawa a yanzu misalan an ce gwamna a sham ta haɗa suriya ta haɗa beirut lebanon ta haɗa palestine duk wannan wakati za a sham za a ji ake cin in ka ce kuma iraq ta haɗa bagdad ta haɗa tibbisira sun nilawa sun mautal wanda kowane ɓangarori ne daga baya aka haɗa su gaba ɗaya sai ke ce da su to ni kun zo ba da abin da zan baku to mahallu jaji ne yana shugaban ƙasa amma bai da abin da zai ba 'ya'yan shugabansa sai ce to amma gashi akwai kuɗi na jizya da muka tara dama ina neman hannu a mutaccen bayar a kai wa amirul mumini abinda zan iya muku shine in baku wannan kudin ku samu kaya a nan ku saya in kuka je gida ku sayar ribar da kuka samu ta kayan to ita ce hadiya ta gare ku kuwar kudin kuma ku je ku kai wa amirul mumini a gaya masa kudin da muka tara ne a nan na jirya da ta harami da sauransu shine suka karba suka sai kaya suka tafi da suka je madina suka je suka sai da kaya suka kwace riba sai suka ɗauko uwar kuɗin sai suka zo gun amirul mumini sai na umar baban sai su da muka je mun samu abu musa kaji kaji da muka yi shi amma ga shi ya ba mu wannan sako mun sai kaya mun sai mun ɗaura riba amma ga adadin abin da ya bamu ga cikin kawo sai sai za mu rike sai ce ke ta da su a to ina uwar kuɗin take ina riba kai take sai suka ce da shi ai riba ta mu sai ta riba ba ta ku bace riba ba ta jama'a musulmi ce uwar kuɗi ta ku ce sai suka ce a ba ta mu bace sai to tun da uwar kuɗi ba ta ku bace to riba ma ba ta ku bace sai ku kawo ta sai suka ce mu za mu kawo mu uwar riba ta mutu mu muka yi wahala sai suka yi suka ce shi tuni da muka ɗauko kuɗin nan muka taho da hanya wani abu ya same me za ka ce sai ce a sai ce ku biya shi ke nan inda muka kawo lafiya mun ce ka ba mu lada fa ladan kawowa sai ya shiru sai sabai suka ce eh wayannan suna da gaskiya sai suka ce su ya amiral mu'minin bari mu shiga cikin wannan kabiyar mai hukunci ka yadda mana ya zamana kudin su zama kamar wato kirana aka yi an ba su kudi sun sai kaya an samu riba a raba riba a sa wa kudi a sa mata wani abu su kuma wanda suka yi wahalar siyan kaya suka yi aiki da kudi su kuma ba su wani abu to sai amiru ya ce eh to na yarda da wannan shine aka raba riba aka sa uwa kuɗi kuma su aka ba su aka ba su sauran to shi abu musal ash'ari yana da abubuwa da dama a cikin addinin musulunci yana da matsayi da dama kuma ya abubuwa muhimmai wanda tarihi ya tabbatar da su eh shine yake cewa haddathani Abdullahi bin Muhammad wa Ishaq bin Nasr ji Buhari kala suka ce haddathana Yahya ibn Adam haddathana ibn Abi Za'idata an abihi an abi Ishaq an Asad bin Yazid an abi Musa al-Ash'ari abi Musa al-Ash'ari yace radiyallahu anhu Allah ya rada shi kala yace qadimtu ana wa akhi min al-Yamani mun zo ni da dan uwana daga Yaman yace fa baka hiran to da muka zo gurin manzo Allah sai muka zauna mun dade mun samu dogon lokaci muna zauna a wajen manzo Allah mu dai ba ba ganin Abdullahi bin Mas'ud wa ummuhu yadda muke ganin su sai muke ganin su dai su ba su zama ba sai dai daga cikin ahlul bait sai suna cikin wato wato ahlul bait manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ganin su da muka yi suna yawan kaiwa da kawowa wato a cikin gidan manzo Allah da kuma cikin abubuwan manzo Allah sai ya sai muka zuci su ma ahlul bait ne min kasratu duhulihim saboda yawan shigar su wa luzumihim lahu da luzumtun su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yawan shige da su gidan kuma sun luzumci manzo Allah to abu Musa yace sai muka zuci sai muka zuci shi abu Musa al-Ashari da mahaifiyarsa su ma ahlul bait ne
حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام عن أيوب عن أبي كلابة عن زهدان قال لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم وإنا لجلوس عنده وهو يتقدى وفي القوم رجل جالس فدعاه إلى الغداء فقال إني رأيته يأكل شيئا فكفرته فقال هلم فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله فقال إني هلبت ألا أقوله فقال هلم أخبرك عن يمينك إنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنعب إبل فأمر لنا بخمس بخمس زوج فلما قبضناها قلنا تقبلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفله بعدها أبدا فأتيته فقلت يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا قال أجل ولكن لا أغلب على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها
حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام عن أيوب عن أبي كلابة عن زهدم قال زهدم يقول لما قدم أبو موسى wato yayin da abu musa al'ashari ya zo akrama hadal hayya ya girmama wannan wato wannan wato area min jarmin daga jarmu area jarmu yace wa ana julusun ni ba wa ana zan julusun ni ko wallahi wato mai zama ne inda ho a wajen sa to ina zaune wata ran a wajen sa ho ya tagadda da jajan sai zama yana cin abincin rana abincin ranar nasa sai zama da jajan sai zama kaza ne kaza yake ci wajen da tsawon mai rajulun jaririn a cikin mutanen duk da muke zaune da su akwai wani mutum shi ma yana zaune fada awu sai ya kiransa ilar gaza ya ce zo su tare fatsala sai wannan mutumin sai ya ce in ni ra'aitu hu ya akulu sai an kafirtu shi wannan mutumin sai ya ce shi ba zai ci ba aka ce me me yasa sai ce a ni na ga yana cin wani abu kazirtu hu da na ga kazanta abu eh ni a bana son sa na ga kazantarsa faƙara sai ya ce halumma zo dai ka ci duk da karan ce zo dai ka ci fa in ni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya akulu ni dai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin wannan abin da nake ci faƙara sai ce in ni halabtu ni dai na rantse la akulu ba zan ci ba faƙala sai ce halumma zo ka ci kudurka an yami maka na baka labari dangane da wannan rantsuwar da kai abin da zan baka labari shine inna atayna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu mun zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama na faru muna wata jama'a min al-ash'ariyyin daga ash'ariyawa fastahamallahu za a tafi yaƙi sai muka nemi manzo Allah ya ɗauke mu ya ba mu abin da zai ɗauke mu mu ma mu je wajen yaƙi fa aba sai manzo Allah ya ce an yi hajjira na ya fi ɗauke mu ya ba mu abin da zai za mu hau mu tafi wajen yaƙi manzo Allah sai ya zama da yaƙi fasta halan fasta hamallahu sai muka sake dawowa wajensa muka nemi wato ya ɗauke mu ya tafi da mu ya ba mu abin za mu hau mu biji mu tafi yaƙi fa halafa sai ya rantse Allah ya hamila lafiya ba zai ba mu ba abin da zai ɗauke mu ya kai mu da sun malam ya albasin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai daɗe ba eh bai daɗe da yin wannan ba da wannan rantsuwar an utiya bi lahabin sai aka zo masa da wata ganima ibilin na raƙuma yace to aka kawo masa wannan wato raƙuman yace fa amara lana bi khamsi zawjin sai ya mana umarni da a ba mu raƙumi biyar bayan fada ya rantse eh da suka tambaye shi suka ce ya ba su abin za su hau su tafi yakin shikenan sai ya rantse ya ce ba zai ba su ba da suka dawo suka kuma neman sai ya ba su shikenan sai kuma rantse sai kuma ya rantse ya ce a shi ba wallahi ba zai ba su ba to shikenan sai kuma ga wannan ganima ta zo sai ya ɗora kumi guda biyar ya ba su shikenan yace falan ba qabatana ha yayin da muka karbo annan raquma guda biyar da zamu tafi yaki a kansu kulla sai muka ce a tagaffal nan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yaminahu mun mantar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama rantsuwa ce ai yaran ya ce ba zai ba mu ba kuma yanzu gashi ya ba mu to ina jin wato babu shakka mun ja hankalinsa har mun mantar da shi wannan wato rantsuwa da yi tun da ko muka yi haka la nufulihu ba da ha abada fitin muka yi haka manzala har muka mantar da jiran tsuwa to har abada ba za mu rabauta ba in mun tafi a haka yace fa a sai tu yace sai na zo manzala sallallahu alaihi wasallama da muka yi wannan magana fa qul ya rasulullah ya manzala innaka halafta Allah ta hamilana kai ka rantsa cewa ba za ka ba mu abin za mu hau ba za ka dauke mu tafi yakin nan ba to sai muka ga kamar ka manta ka ba mu to zo in tuna maka kuma ga shi wakar hamal wakar hamal ta ga shi kuma yanzu ka dauke mu da ka rance ba ka dauke mu ba to kuma ga shi yanzu ka ba mu abin da za mu hawo kala sai maza Allah yake da shi ajal eh abin haka ne da na rance kuma yanzu ga shi na ba ku yace haka ne walakin la ahlifu ala yamin yace ba zan rance akan wata rantsuwa ba fa ara gairaha khairan biha bayan na rantse in ga wani wannan abin da na rantse a kansa zama ya fi abin da na rantse kansa alheri eh illa a cikin da fi huwa khairun minha sai na zo da abin da ya fi alheri ga abin da ne wannan rantsuwa a kansa in na rantse ba zan baku ba daga baya sai na ga baku ya fi alheri to sai in ka fara wannan rantsuwa sai in baku sai ku je ku to abin da ya faru ke na rantse ba zan baku ba to amma bayan kun tafi aka samu wannan sai na ga yana da kyau in baku shi kenan ne ka fara rantsuwan da ba ku yace ku ba kan haddathani ya har yanzu wannan hukuncin tsari ne mai gudana ne idan mutum ya rantsi akan ba zai abu ba to daga baya sai ya ga yin abin yana da alheri to shi kenan to yayi abin ya kafara ya fi a ce ba zai kare rantsuwarsa ba eh kamar mutum ya ce wallahi wani da wani suna faɗa wallahi ba zan sulhu tsakaninsu ba to ka gani to ya abinda aka fi so ya yi kafarar rantsuwar ya sulhun tsakani ya rabu da wannan rantsuwar to har yanzu wannan yana gudana ba wai shi a wancan lokacin kawai ba
حدثني عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم حدثنا سفيان حدثنا ابو صخرة جامع بن شداد حدثنا صفوان بن مخرج المازني حدثنا عمران بن حسين قال جاءت بنو تميم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا يا بني تميم قالوا أما إذ بشرتنا فعلنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله to wannan hadisin kamar irin sa kwanaki eh bambancin sa da jini hadisin Abu Ibn Ali hadisin Abu Asim hadisin Sufyan hadisin Abu Sakarata جامع ابن شداد حدثنا صفوان بن مخرج المازني حدثنا عمران بن حسين قال عمران بن حسين يشي جاء بنو تميم بنو تميم سنزو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما قال صلى الله عليه وسلم da suka gaida manzala sai manzala fa kala sai manzala ya ce da su abshiru ku yi albishir ya bani tamim ya ku bani tamim kalu sai suka ce amma in bashirtana amma tun da dai yayin da tun da dai ka yawa to ka bi mana albishir to fa a'atina sai ka ba mu abin da kai mana albishir din a kanka to fa ta gayyara wani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala da ya ji haka to bai so haka ba shikenan sai fuskan manzala shikenan sai ta canja فجاء ناس من أهل اليمن sai ga wasu mutane sun zo daga cikin mutanen yawan faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su ikbalul bushra ko ku karba albushir islam ya kabala banu tamim yayin da banu tamim ba su karbe ta ba kalu sai suka ce kalqabil la ya rasulullah hakika dai mun karbi wannan albushir ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam حدثني عبد الله بن محمد الأفي حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي هازم عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى اليمن والجفاء وجلد القلوب في الفسادين عند أصول الأذناب الإبل من حيث يسأل قرن الشيطان رديئة ومضرع
حدثني عبد الله بن محمد الجوفي حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن إسماعيل عن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود an kai kore da abi mas'ud annan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce al iman ha huna imani yana daga nan waje jan wa ashara da yadi ila yaman sai ishara da hannunsa zuwa ga yaman wato yayi wato wajen yaman al iman ha huna wato mutanen yaman a imani a nan yake waljafa'u yace yin jafa'i da gilazul qulubi da taurin rai da wato da kaushin zuciya yake filfar daji na yana daga gurin mutanen yan ƙauye ana manoma wato yan ƙauye kenan eh su ne ba su iya hulɗa ba su ne suke wato da yawan wota an zo za a yi saboda ba su da wayewa tun dama can malamarin haka yake eh ba wai sai yanzu ne yan ƙauye ba su da wayewa ba a'a tun dama can idan dan kawai ya shigo kaga yana yin abu to sai kaga cewa akwai wani gidajenci a ciki shine maza Allah yake cewa da jafa'i da kaurin kaushin zuciya yana cikin yana cikin su mutane manoma mutanen kauye yace inda usulu inda usul aznadul ibli wato nan wato a wajen asalin wato jelar wato alkibir da kumi min haife luku karnar karnar shaidani inda wato kaho biyu na shaidan zai bullo su ne rabi'ata rabi'ata da mudara da mudara wa'annan sai daga nan wato bangaren karni shedan wato kawai shedan daga nan yake zai fito
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن ابي ابي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمانا والهجمة يمانية والفخر والخيلاء من أصحاب الإبل والسكينة والوقار من في أهل الجنن قال جندر عن شعبة عن سليمان سمعت ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم wato abu hurairar ta Allah ya ji da shi ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah yana cewa atakum ahlul yamani mutanen yaman sun zo muku hum araku afidatan su ne suka fi wato siriranta zuciya ma'ana siriranta zuciya ma'ana taushin zuciya su suka fi taushin su ne wato wanda suka fi kowa taushin zuciya wa aliyanu suka fi kuma ne taushin kuluban zukata al'imani imani dai yamani na yaman ne wal hikmatu hikima ma yamani ya tunta yaman ce wal faru wato nuna ita alfahari wal khuyala'u da takama fi ashabul ibli suna cikin masu ma'abuta raƙuma saboda a da dukiyar larabawa shine wato raƙumi ba su da dukiyar da ta fice raƙumi eh duk wanda yake da raƙuma to shine yake da dukiya wato shine mai arzikin da yafi kowa eh shine arzikin su eh shi yasa wato zamu ga cewa Allah ma da ya tashi yi musu wani misali sai mun duka musu misali sai da ya kawo musu misali da wato da da da raƙumi da yake cewa abala zurun ilal ibili kaifa kullika saboda raƙumi wato shine dukiyar su sun saka suka san darajar sa akwai wani kasan da ke a wajen wannan tafsirin ya yi bayani dogo eh wato wato magana wato raƙumi a wajen larabawa ya yi bayanin matsayin raƙumi a wato a matsayin raƙumi a wajen laraba dangane da darajarsa dangane da dukiyarsa wato dangane da zaman kai dukiyarsu dangane da kuma irin juriyar shi raƙumin eh duk sai ya yi bayani ita to nutsuwa eh nutsuwa da to alfahari kai da takama ji da kai yana gun ma'abuta wato rakuma ce wannan wasakinatu wato nutsuwa wal waqar da nutsuwa dai rafzan mutaradifa ne akwai taradifi a cikin sai fi ahlul ganami suna daga cikin wato dabbobi wato tumaki da awaki su ya ke cikin ganam eh to wato ma'abuta wannan masu kiwon tumaki da awaki to sun fi wato sun fi samun nutsuwa wato daga sauran wato masu wato wata sana'ar ba su ba وقال غندر مالن غندر yace an shubata ya karbo daga shubata an Sulaiman shi kuma shubata daga Sulaiman samitu da kwana Sulaiman yace na ji da kwana shi kuma a wannan hadisin dai an abi hurairah shi kuma ya karbo daga abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma abi hurairah ya rawaito wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam
حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي زيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والفتنة ها هنا ها هنا دلء قرن الشيطان حدثنا إسماعيل قال حدثني أبي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي القيس عن أبي هريرة أبي القيس يا كمون أبي هريرة أبي هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce al-imanu imani zai yamanu wato na yaman ne wato mutanen yaman suna ƙarfin imani wal fitnatu suna kuma hahuna hahuna to maza la ce anan take anan kan ya ishara eh wato lau qara wato hahuna anan take yace hahuna ya lau lau karnu shaytan daga nan kahon shaytan zai fito
حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أبو هريرة يتي الله يجوز يتي يا كبر قال صلى الله عليه وسلم يا تي أتاكم أهل اليمن يتي متى يمن سنزومكم su ne mafi azabu kuluban atakum ahlul yamani mutane man sun zo muku azabu kuluban su ne mafi raunin zuciya wa araku afidatan mafi wato taushin wato zukata alfiqihu kaga dai wato fiqihu wato sanin ibada yamani ne yaman ne wal hikmatu hikima ma yamani yasu wato bayaman ya ce
حدثنا أبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء حباب فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك قال أجل قال اقرأ يا ألقمة فقال زيد بن جبير أخو زياد بن جبير أتأمر ألقمة أن يقرأ وليس بأقرئنا قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه فقرأت خمسين آية من سورة مريم فقال عبد الله كيف ترى قال قد أحسن قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه ثم التفت إلى هبال وعلي خاتم من ذهب فقال ألم يأن بهذا الخاتم أن يلقى قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم فألقاه رواه جندر عن شعبة
حدثنا أبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة قال كنا ألقمة يشي كنا جلوسا مدين من زمان أزوني مع ابن مسعود هذا عبد الله بن مسعود فجاءه خباب في خباب بن الأرد في ذو مسا فقال سيشرك يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن وتشيني ألقية سكينة آه يستطيع هؤلاء الشباب shin wa'annan samari za su iya an ya ƙara'u ki karatu ka ba ta ƙara'u kamar yadda kake karatun alkur'ani ala shi kenan sai shi sai ke da shi amma ka sani in na ta cewa kai ne laushi ita inda ka so to amartu ba a zan sai in umarci tashin wa'annan samarin ya ƙara'u alaika ya maka karatun ya karatun gare ka ala shi kenan sai ce da shi ajal eh na yadda ya yi haka ala shi kenan sai ibn masud sai yace ikra ya alkamatu kai alkamatu yi karatu eh yace yace da wato yace da shi yace kai yace alkamai sai take karatu eh faqala sai faqala zai ibn hudairin sai zai ibn hudairin sai yace wato sai zai ibn hudairin ya faɗa aku ziyad ibn hudairin shi zai ibn hudairin dan uwan ziyad ibn hudairin ne yace a ta'muru alkamata an yaqra'u wa laysa bi aqra'ina shin ka umarci wato alƙamata ya tashi ya karatu alhali ba wa ne ya fi mu karatu ba duk cikin mu ba wai shine wato ya fi kowa karatu ba qal sai ce amma ka sani ba illa ka sanda cewa kai in shi ita in ka so a kabar suka in baka labari bi ma qala nabi sallallahu alaihi wasallama da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shi kaumika cikin mutanenka wa qaumihi da mutanensa to sai yace to faqara'atu ko kike nan magana ce ta tsaya ne to faqara'atu 50 ayatan sai na karanta aya 50 min surati maryam daga cikin surati maryam fa qala abdullahi sai abdullahi yace kaifa tara ya kake gani qala sai yace a qad ahsana ai ya kyautata to qala abdullahi sai Allah sai abdullahi yace ma aqra'u shay'an bana karanta wani abu illa wa huwa yaqra'uhu sai dai shi yana karanta shi ثم التفت الى خباب sai jiya zuwa ga habbab wa alaihi khatamun min zahabin wato ya sa zobe na jila ne fa kala sai ce alam ya azal li hadha li hadha al-khatim an yulqa har yanzu bai yanzanta da wannan zoben ba a jefar da shi kala sai ce amma ka sani innaka lan tarahu alayya ba'da al-yawm kai dai ba za ka kuma ganin wannan zoben ba a cikina bayan yau daga yau ka daina ganin sa to fa alqahu sai cire wannan zoben dinar da ya yadda shi rawahu gundarun gundarun ya rawaito wannan hadisin shi ma daga bangaren da an shubata daga shubata to nan da ake cewa imani yamani al-imani yamani ko eh ba wai manzo Allah ya rufin wato yan yaman sun fi kowa imani bane ba sun fi kowa imani bane ai imanin ai daga maka imanin ya tashi ya fita ko ya je ko ina eh ba wai ishara ce ta wato wato ta fifiko wato na mazi ba ta fifiko ba eh saboda an ana magana imani eh ana magana sayyidina abubakar ko sayyidina umar ko sayyidina usman ko sayyidina ali ai magana wani ai ba za a yi magana kowa ba eh domin domin sayyidina abubakar ai shi tun kan ba manzo Allah aiko shi yake son manzo Allah shi yasa malamai suke cewa in za a yi mukarana tsakanin sai mai ita sai na abubakar ya fi sai na umar tare da ga sai na umar karfin imaninsa ya kai in ya riya abu sai Allah ya saukar da aya akwai abubuwa da yawa da sai na umar ya nema wanda muna ta faɗin irin waɗannan a gurin ko maulidi ko a gurin karatu sai na umar yana cewa Allah kai kaza mana sai Allah ya saukar eh Allah yi kaza kamar misalan ayar ayar hijabi aikin na umar ne yake ta Allah ya sako da wani abakan ya ya saukar kamar ayar shan giya eh bayan Allah ya saukar da latar rabu da latar an sukara ya saukar da ayoyi har wajen kashi uku da aka saukar na uku sai na umar yake ta kai Allah saukar mana da hukunci cikakke akan harkar giya Allah ya saukar da haramci giya to ta kai matsayin na umar yana da wannan karfi idan ya riya abu sai Allah ya saukar da aya eh kamar yadda muke ta bada hikaya zamanin da aka je yakin badar ai bayan an je yakin badar an nasara an kamo ribatattun sabbin manzala ya yana shawar da sahabbai ya za a yi da wa'annan sahabbai ya kai za a yi da wa'annan kafiran da aka ribato an shi ne fara tambayar sai na abubakar ya za a yi da su sai na abubakar ya rasulullahi mu dai ba mu da karfi ba mu da kayan yaki wa'annan kuma da aka kamo duk masu arziki ne masu dukiya ne mu sa musu fansa mai yawa don mu samu kuɗi mu sai kayan yaji sai ce to kai kuma Umar me kake gani sai na Umar sai ce a ya Rasulullahi waɗannan da aka kamo su ne kan kafirci su suka koro mu daga gidajenmu su suka kore mu daga dukiyanmu su suka karyata ka ya Rasulullahi su suka karyata abin da Allah ya soko da shi abin da nake gani kowa a cikin mu ka hada shi da dan uwansa ya kashe shi idan muka gama da waɗannan to mun gama da kafirci a duniya baki daya shi ne sahabbai aka yi ta shawara su sai zama da dai shawarar sai na abubakar sai rinjaye to shi ke nan sai aka sa fansa aka kowa aka karbi fansa a wajensa to a ke gari sai na umar ya fito sai ga manzala da shi da sai na abubakar suna zo suna kuka sai ta ya zo da lai da yasa ku kuka kuma mu labari in abin mu taya ku kuka ne mu taya ku in kuma hakuri za mu ba ku mu ba ku sai manzala ya ce wallahi ya umar Allah ya saukar da aya cewa abin da ka faɗa a yi jiyan nan da an yi da ya ci to yanzu ake wannan maganar imani to duk da haka fa ake cewa sayyidina umar da duk imanin nan nasa da duk ayyukan alherin nan da ya yi bai fi hasana ɗaya ta sayi na abubakar ba hasana ɗaya ba to hasana na sai na maka yake da ita ai tana da yawa to amma da yawan aikin nan nasa da imanin nan nasa da matsayinsa da yaƙe-yaƙe da ya yi da duk tarihin nan na sayi na umar da ake faɗa to bai fi hasana ɗaya ta sayi na abubakar ba shi ba maza Allah dama yana cewa abubakar sahabbai abubakar bai fi ku da yawan sallah ko yawan azumi ba ya fi ku ne da wani abu da ya tabbata a zuciyarsa shi ne wato tasdiki da imani domin shi ne da aka dawo maza Allah ya daga isra'i da miraji aka je aka bashi labari aka ce kai abokin ka gashi nan yana cewa an tafiya dare da shi ya je baitul maqdis yace to ainihin in sama ma yace an je da shi na yarda kin kan ma a gaya masa aka sa masa siddiq to saboda haka ba ana magana sun fi kowa imani ba idan muka zo ana magana wayannan sahabbai tun daga sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman su sayyidina Ali dukkanin su wato imanin su kowa a tartibin nan guda hudun nan kowa a jere yake daga sayyidina Abubakar shine na farko sai sayyidina Umar sai sayyidina Usman sai sayyidina Ali sai kuma sauran ashiratul mubashirun bil janna in ka gama da su sai kuma ahlu badr wanda aka yi yakin badar da su to sahabbai maratibu ne ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kowa yana bin dan uwansa eh to dan kan a ce an ce imani yana bin mutanen Yaman a dauka ko manzo Allah ya ce mutanen Yaman sun ji imani a'a eh wannan wata miza ce da suke da ita suna da karfin imani abinda manzo Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam ko yayi ne shi da ba yayi yana bai da yayi ko mu tsara da tsara da yayi كتبت داود بن الطفيل بن عمرو الدوسي حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن عبد الرحمن العارج عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء الطفيل بن عمرو الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان دوسا قد هلكت اتت وابت فتح الله عليهم فقال اللهم هد دوسا وعتبهم حدثني محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه حدثني اسماعيل حدثنا اسماعيل عن قيس عن ابي هريره قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وأنائها على أنها من دارة الكفر النجة وأبقى غلام لي في الطريق فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعت فبايعته فبين أنا إنه إذ دلأ الغلام فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك فقلت هو الوجه الله فأعتقته باب قصص دوكو وطفيل بن عمرو الدوسي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن عبد الله عبد الرحمن الأعرج an abi hurairata abdurrahman al-arj ya kabo daga abi hurairata radiyallahu anhu Allah ya ji qala abu hurairata yace ja'a tufayl ibn amr at-tufayl ibn amr ad-dufi wato dufi kabilar su ce shi amr eh daga kabilar su wato dufi yake yace ya zo irin nabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace inna dausan dausan sanu zai dausan suna cewa dausu dausan dausu ko dusu eh kad halakat ta halaka aka ta saba wa Allah wa abat taqi fatullah alayhi eh taqi ta auka kiran Allah kai roƙon Allah akan su mana in an ce alaihim kaga addu'a mara kyau kenan qala sai manzo Allah yace Allahumma dausan Allah ka kirar da dausu wa atbihim ka zo da su imani حدثنا محمد بن الله حدثنا ابو اسامه حدثنا اسماعيل عن قيس عن ابي هريره قال ابي هريره yace lamma kadimtu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da na gabato ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kullu sai na faɗa duk dalili a cikin haya nake cewa ya lailata ya wannan dare min duliha saboda tsawanta wato kasida ce ya lailata min duliha wa ala'iha ala annaha min daratul kubra lajjati ai baiti ne guda wannan yace wa wannan dare eh saboda tsawanta da wahalarta ala annaha bisa cewa ita najjat ta tserar da bawa min daratul kubur da gidan kafir yace wa abaka gulamun li ma'ana wato abin da ya fice nufi a nan shine ta tsere da shi da gidan kafirci ta tsere da shi ya fito daga maka ya yi hijira ya tafi madina ya ji ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh wa abaka gulamun li yace sai wani yaro na bawa na ya gudu shi dari muna kan hanya falan ba ka dumtu Allah nabi sallallahu alaihi wasallama yayin da nazo gwa annabi sallallahu alaihi wasallam fa baya tu ne mu baya da shi fa bayna ana indahu sanan ni ina wajen sa istala al gulam sai ga yaron ya bullo fa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ya aba hurairah ya kai aba hurairah haza gulamuka wannan gashi ga yaron ka nan fa qultu abu hurairah ya ce sai nace huwa li wajhillahi eh na bashi saboda zatin Allah a tasu na yan tashi saboda Allah alhamdulillah alhamdulillah amin